إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyu ga wata na al-muharram hijira shekara 1444 wanda ya dace da goma ga watan 8 2022 muna cikin littafin mawata ta imama da firayim hulɗa yau za mu dasi na 101 insha Allah ƙarshen darasinmu na ɗari daidai muka tsaya kine za mu dasa a kan ɗari za mu tashi hadayu man fata hajj hadaya ta wanda hajji ta fauce mishi domin akwai hadaya ta tamattu'i akwai hadaya ta irin wannan hajji wanda ta fauce mishi kuma da irin yanka dai wanda ya bar wani abu cikin ya aikata abin da aka hana shi aikin haji wannan dai za mu magana hadaya mutumin da hadata ta wuce ta wuce shi bai samu ba ya yi niyya ya je an kare ko ya makara ko na abin da ya hana shi isa wurin arafa don wata alhaji arafa haji idan arafa ta wuce to saura kurum sai dai ka dangana amma dai ka samu arafa kana iya biyo baya kuma saura suna iya ruwa ko jini don kamar kwanan zurfa sauransu ko kwanan bina don ana iya yanka wani abin da bai bata aikin hajjin gaba daya amma daga cikin rukun hajji babba samun tsayuwar fashi na jiwo to zina za mu ji meye matsayin wanda ya yi niyyar hajjin amma ta huce baiwa kenan yara kanta ta huce shi shi ne fara cewa haddasa ni yahaya an malik عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أذل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النهر فذكر ذلك له فقال له عمر اصنع كما يصنع المؤتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فحج واحد مستسلم من حديث abin da yake wannan ruwaya suleiman bin asad ke ba da labarin abu ayyub al-asadi abu ayyub ya huta aikin haji iya hanya kenan daga madina ya kama hanyar makka zuwa aikin haji ya zo naziya suna wurin tsakanin makka da madina kan hanya ne a nan addalar wahilau sai dabbobin shi sun kawon tsaye da basu ɗarsu barka kira abin hawan da ya tsere ma na ya bar shi kadai babu abin hawa to tun da babu abin hawa a ƙasa kenan lokacin da zai doka a ƙasa iya da tsawo a cikin tahiyya da yake wannan kadima ala umar bin khattab yawm nahar ya zo ma umar bin khattab a ranar sallah tuni kenan an sauko daga arfa an yi muzdalifa ana mina har sallah ya zo يسكو عمر بن الخطاب امنا فذكر ذلك لا يا انبتا عمر بن الخطاب غا حالي ديشنا فقال عمر اصنع كما يصنع المؤتمر ka yi kamar diyan da kasan mai umara yana yi mai mana ake mai umara kenan yanzu ya je ɗawafi na ka'aba kewaya bakwai ya yi sa'ayi safa da marwa ya yi aski irin aiki mai umara ne ya ce su makar halarta daga nan ka warware haraminka da kasa tun da ka yi umara fa'iza a zararka alhajj ƙabilan idan hajji ta zo mai zauwa ta gaba fahajjud ya kai hajji sabuwa kuma wahada musamman hada ya kai hadaya na abin da Allah ya hore maka nan menene kenan iya hukumta duk mutumin da hajji ta riga ta fauce mishi ba haka ba da shi kenan zamanin haka a sai je ya aikin irin yadda mai umara yake da wannan niyya tashi ta aikin hajji sai je ya yi umara din da mai umara yake warware ya kare kuma haji mai zauwa sai ya sabuwar haji kuma ya hadaya kambacin sakamakon fatil haji ta wana hadaya ya yi tunan hadaya da aka hadaya wadda ake yi dalilin faucewar aikin haji dama cikin baban maki lana yan uwa mas'ala ta yin haji wata daban fahajud wajen jamhur kuma da madogara kwara cewa inda ake cewa sai ka sake hajji a irin wannan hali a inda baka yi hajji ta farilla shi magana mai domin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin hana ana kiran ana kiran umratul qada umratul qada ta annabi sallallahu da aka ce umratul qada amma ta wannan suna ne ba dan bawai ramuwa ce ta wajibi wanda dan sahabban da aka yi hudaybiya da su da yawa ba su dawo ba umara da annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujjar malamai kan cewa ramo irin wani abu da ya samu fauciyar wani abu ba magana wajibici sai idan dama bai hajjin ba amma ka yi hajjin ka irin irin hajjin ka irin masu hajjin ta bayan ka yi ta farin lagar zuwa hajjin ta fela to a irin wannan ba magana wajibicin don ka warware da umara a ce dole ya kai wata hajji daban a sai in hajji ta farin lagar shi ne wajibi ka sake amma ba magana dole ga wanda dama ya yi hajji ta farilla wannan shi ne a nan abinda fikin imam malik da muna cikin mata imam malik fikin ma fikin fikin malik imam malik yakan kawo asar ko hadisai ya kawo hujja kan wata mazhaba kan in ta shiga wannan mas'ala a nan za mu ga ruwaya tana da matsala bangaren isnadi makaranta ruwa ta biyu kan dai mas'alar cikin kuncin guda ne يتي وحدثني مالك النافي عن سليمان بن يسار أن حبار بن الأسود جاء يوم النهر وعمر بن الخطاب ينهى عن حديث فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومعك ونحروا حديا إن كان معه ثم حلقوا أو قسروا وارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وحدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع abin da yake wannan ruwaya ita kuma tana ba da labarin kusan dai mas'alar guda ce illa wanda abin ya shafa ba wancan bane ba can abu ayuba ne nan kuma akwai cewa habbar bin aswad shi ma dai sahabi me ake cewa habba shi ya zo mina ya zo shi umar a ranar sallar shi ma umar yana yanka hadaye shi zo iya soke hadaye shi shi ma dai jajen da aka kawo abu abu ya yi ya ce ya amirar mominin a haɗa na la'ida mini kuskuren da sayi ken su a lissayensu ran nan ne arfa ashe ran nan sallar ce yace kunna nura anna hada al-yawm yawm arfa mu al-sayyim yau ranar arfa ce amma mun kuma mun zo a shi ranar sallah ce ta layya fa qala umar umar ta mishi idhhab ka tahi ila makkah fa tuf anta wa ma ka je makkah kai tawafi da kai da wanda kuke tare da su wani hamadan ku yanka hadaya in kana ma'akum in kuna da hadaya su mahaluku wa auqasiru ku yi sese ko ku yi aski ko ku sese ɗan bide wannan ce in kuka haka ya ce warji'u ya ku dawo mana ya ku mana shi kenan kun ƙare aikin hajjin ku shi kenan shi zai umara ku gambacin hajji kun yi umara fa'iza kana amu ƙabil in shekara mai zuwa ta zo fa hujju wa hajjuwe ku yi haji sabuwa kuma ku yi hadaya na an ci hadaya ta barin tafawatar hajji faman lam yajid wanda bai samu ba hadaya da zai yi فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع za mu ga a gaba wannan magana hadaya akan mufkin malikiya hadaya biyu ce da hadaya ta fawata da hadaya ta wannan haji da ka zo kai daga baya an kayi kenan ka ga gama biyu wanda kenan ya umara ya haji a cikin lokaci amma hadaya ta musamman ta fawata ta wuce wuce haji ta muke magana kan duk wanda haji ta wuce shi zai hadaya to wannan hadisai da imam malik ya kawo suna da matsala wajen isnadi suna da rauni wajen isnadi to amma akan wannan hukunci imam malik yake abin da yake da shi na ruwaya akan haka fikin malikiya yake duk wanda haji ta kama ya je haji ya rasa haji ya yi ratanta to zai ci gaba da aikin haji zai yi umara daga bayan umara zai yi an bi haji bai sake haji sabuwa kuma zai hadaya dalilin wucewar haji wannan ko da ruwaya tana da rauni amma asar na magabata da dama ko ba fi malikiya ba ya wannan hukunci iya da karhi a wajen magabata fikihun wanda haji ta wuce haka zai ta mu samu gana gawa ta hanyoyi da dama ba ta hanyar wanda imam malika ba wanda yake tabbatar da yin haka hukuncin wanda haji ta wuce shi zai yi umara kambacinta daga baya ya zo ya rama amma ramuwa ce a wajen jamhur ba wajibi ba wajen wasu na ga cewa kamar malaka ke nan hajjin wajibi ne ka sake hajji amma na ga muku dalilai na rashin wajibicin sake wal in dai kai hajji ta farma yanzu bayan wannan hadisai guda bin imam malik rahimahullah ya kawo yace qala malikun wa man qarana al hajj wal umra thumma fatahu al hajj fa alayhi an yahujja qabilan wa yuqrin bayna al hajj wal umra wa yuhdi hadayaini hadayan liqrani al hajj ma al'umara hadan lima fata min al'ajj kun kina abin da ya gama imam malik ya ce wa man qarana al-hajj wal umara wanda ya kiranin haji da umara sun fata al-hajj da ka zo haji sai ta huce kan su kenan umara kadai kai ba kai hajjin ba yace fa alai an hujju qabilan wajibi ya saki haji mai zawwa a gaba wa yuqrinu bainal hajj wal umra in zo ramuwa ma zai umara da haji yanda ya dauko sa daga can dinda an warware ya umara kadai yanzu ya zai hukunta maka ko wajen ramuwa yanda suka huce haka zaka ramu baka za wa ramuwa kai firadi ko kai ta mutu a tare zaka yi inda kiska huce ka haka zaka ramu su shin fiki imam malik kenan kuma ce wa yudi hadayni zai hadaya biyu hadaya ta farko liqirani alhajj ma umra hadaya ta kirani da yaji da umra hadaya guda wa hadaya lima fata min hajj hadaya ta biyu dalilin hajj da ta wuce shi zai kina hadaya biyu haka yake kan fikin fikin ta imam malik kan wannan babi da ya maka dai ga abinda mu za mu doka kan wannan magana dun hajj ta wuce haka yake kan shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am kenan muna yanzu za mu tashi sabon babi hadayu man asaba ahlahu qabla an yufi maganar hadaya ita kuma nan ta musamman ta wanda iya cikin aikin haji ya kasa hakuri ya je wajen iyalan shi kahin ya yi tsawafin ifada nan kenan an zo daga arfa an yi muzdalifa an yi jiwa ya ta halul asgar bayan ya kalan warwarewa bai zai tafin ifada ba sai ya jojen yalo shi wani ababe don wasu abin sun wakana a da amma suna da wahala yiwuwa a musu domin a mene yanzu ba magana ina ga irin mana da su ina wajen masu wajen yalo babu wani a yanzu babu wannan dama gaskiya wadda za ka samu a yanzu a adamina daidai a wani wuri daban sai da aka samu masu zuwa maka kayan su je masallaci su je gida wannan daga rasalla an ka fito daga mina in a ce a gida kana da iyali ka ga kaje gida iyawa abin makana shi dai na almuhim abin da zamu magana me ya hau kan wanda ya je mai iyalan shi bayan yayi arfa muzdalifa yayi jiwa sai tsautsayi ya kai shi ga zuwa wajen iyalan shi me matsayin hajjin shi kuma ya hajji وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الزبير المكي عن عطاء بن ابي رباح عن عبد الله بن عباس انه سئل عن رجل وقع باهله وهو يبي منه قبل ان يفيد فامره ان ينحر بدنه wannan ruwaya abdullahi bin abbas an mai tambaya akan mutumin da ya je wajen iyalan shi iya mina abal an nufi da kahin ya je tawafin ifada sai bin abdullabin abbas ya ba da fatawar abinda yake kan shi kurin zai soke taguwa shi ke na ma'ana hajji ta gyara ya gyara komi hajji tana nan kurin hadaya ta taguwa zai wannan ruwaya hadisi na bin abbas kuma ci zama ce makufi ne kan masala na biyu ita wa haddasa ne a malik an saur bin zaid الديلي عن عكرمة مولى بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيد يعتمر ويحدث يتولى رواية بمقع عطاء لعكرمة مولى بن عباس يا بعد لابان شوى الذي يصيب أهله شيء أنا رواية تكي بن عباس كده نقول مغنى إلا المجرد نبيو وانت عطاء وان عكرمة shi kirma labarin bada abdullahi bin abbas ga fatawa da ya bada allazi yusiba da wanda ya samu ya je wajen iyalan shi abala an yufi da kahin tawafin ifada ya je ga iyalan shi ya ce ya atamiru wa yuhudi zai umara ya ba da hadaya kuma abu biyu nura mishi yin umara kuma da yin yanka hadaya wannan masala biyu ce ta zo daga abdullahi bin abbas ma za mu ji shi imam malik bayan wani magana za mu ji mai doka kan masala na gaba ya ce wa haddasa ne a malik annahu sami a rabia ta bin abi abdurrahman ya ƙul ya ƙul fi zalik misal ƙaunar ikirama an ibn abbas imam malik ce ya ji rabia ta bin abi abdurrahman ya cikin malaman madina ya cikin malaman imam malik rabia ta ra'ayi malika ce ya ji irin wannan magana daga rabi'a ta hukumcin wanda me ce misal kawai ikirama me magana ikirama ikirama shi washita ta ibn abbas za a yi umara a yi hadaya amma ta a tsa kurin hadaya kaɗai za a yi wani manganu guda biyu imam malika kawo ya ka ta wata ikirama ya ka ta a tsa kuma ya ƙara bayani ya ji ma rabi'a bin abdurrahman shi ma iya hukumci irin hukumcin ikirama kuma duka daga ce anibin abbas daga abdullahi bin abbas yanzu bayan wannan maganganu imam malik me zai faɗa kan wannan mas'ala wanda wannan hadisan suna da inganci zuwa ga wanda aka dangana musu bangaren sanadi ba su matsala balle a ce wannan inganci kaza kaza to yanzu a nan sai kala malikun wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayhi fi zalika imam malik zai ce a cikin maganganu da naji kan mas'alar wanda ya je iyalan shi kan tawafin ifada da magana da yayi umara ya hada da magana ya hadaya kadai ya goyi bayan yin umara a ya hadaya shi malik wannan fikir ne doka an ce nan ganin a wajen malamai a can zamanin a tabin abi raba akan aikin haji iya cikin wanda suke kowa wanda aka yi mashi aka yi bashi yarda da gala ta inda abin shi haji a na gaban iya cikin kwarai wanda suke ba ture wani kan shi amma ta gashi kuma misali imam malik kan shi ya zo ya yi ta maganar ikirma a kan ta ta duk da majina abdullahi bin abbas ne an ce nan ganin ce imam malik ne nan ya yi ta ikirma a kan ata bin abi rafa shi dalilin da ya kawo haka nan amma ba shi ba ka ce ata wajen abin da shi aikin haji munafikin haji wajen wannan fita wajen wannan me daga cikin daman suke malamai na tabi'ai kuma na kuma wajen ya kaca ibn abbas shi da abin sanar sai matsayin haka an iya daga cikin malamai eh, tabi'ai bakin wa bakan fata wanda kuma aka bashi gala dole a cikin na gaba gaba wajen malamai na almajid ibn abbas kwarai iya da kwarai matsayi cikin ikram a tabina a tabina bi raba yanzu dai kenan shi imam malik ga wanda ya- kenan akan zuna kan fikin malikiya akan fikin imam malik duk wanda haka ta wakana gare shi ya je wajen iyalan shi a cikin aikin haji bayan tsawa bayan jiwa kayan tsawa fada ga abin da zai yi zai yi umara ya je ya umara ya yi hadaya shi kenan ya wuro magana kenan ya ce سئل مالك عن رجل نسي الإفادة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده نكما wani abu ne wakana shi ma malik aka wa tambaya ya imam mutum ne ya yi aikin hajji kafa an je ayan kwanaki mina da aka dawo daga mina ya manci a shi shi bai tsafin ifada ba kurin ya zarci ya gida na iya yi wakana kusa ba wani baiwa kurin ya dawo gida to nan me zai yi ya za a gyara ta kuma saka wafin ifada iya daga cikin rukunan aikin haji a cikin wata ban aka ce rukunan haji duk wanda babu shi babu haji saura wajibi ne ake gyara a yi hadaya ko abu amma an kaba rukuni misali irin su niyya ta talbiya ta ɗaukar niyya da magana tawafi na eh, na tawafi da sa'ayi da tsayuwa arfa da shi magana tawafi ifada sai wasu na kawo na muzdalifa wannan akwai sabani kan shi da shi albani ya dake akan ya tsaya kan hatta kwana muzdalifa wa- iya daga cikin abin da hajji za ta ɓaci bata gyaruwa Allah ya rahama. to da kenan yanzu shi tawafi- dole kenan tawafi to yanzu bibi ya dawo gida faƙal sai malik rahimahullah ya ba da amsa kan wannan tambaya ya ce ara illam yakun asabar nisa in da ya je gida bai kwanta ba da iyalan shi hetina faliyar je sai ya dawo maka falifin ya tawa fi shi na ifada layalau wa in kana asabar nisa an wanda ya ji gida ya kwantar yanin shi fadar ji falafin ya dawo ya yi tsawafin ifada sun mali ya atamir ya yi umara wani gidi ya hadaya wannan inda ya yi wajen amma inda kurin dawowa ce ya yi kai tsaye ba abinda za a yi kenan amma inda an je wajen iyalai kenan za a yi tsawafin ifada a yi umara a yi hadaya amma nan ba ɗora mai ba sabon wata haji daban abin da yake kashe a nan kurin tawafi ifada in ya cika amma abin da yake kashe yanzu har umara da hada yanka hadaya haka imam malik ya yankawa ya yanka wannan hukunci ga wanda haka ta sama haka mu yanzu ita ka kana ka zo Niger ka zo Niger bayan ya ji dai Allah kamfani da ba ba ta zo ma kurin ba ta zo a ce ko ya da wahala amma kan samu irin wannan manyan mutane ko joji masu hanya suna shiga jirgi mai koma su koma suna kwaje an ana cikin aiki ana koma kai tsaye ya koma kai tsaye a ce mai hali ne je kai tsaye mai sabon visa shi dai haka hukuncin da imam al-kalam wallahi kan wanda haka ta sa yace wala yanbaghi lahu an yashtaritu nan abinda suke magana tawafin ifada nan da ka baka magana magana akwai magana cewa to ya bi tawafin ifada ba ya mance amma yayi tawafin wada na tafikin malaki suna ga cewa tawafin nafila ran wajibi iya kambacin na farilla ga wanda ya mance in akwai tawafin ifada kan shi ya mance bi tawafin ifada ba amma da ya zo gida ya tawafin na wada ya mai kambacin na wada bai koma saki kuma abin da zai yi tawafin malaki kan haka eh wanda ya tawafi na lafiya akan bacin wancan a wancan hali yace آه، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحر بها كما بيك ماتا ينزل سيهدية أمكة ينكى أمكة ولكن إن لم يكن ساقه معه من حسي تمر إن دقا كان إن دا يزو دا, أم دا, دا, دا أمري بيزو بدا أبن ينكى إرن نام كنان كجي يكا باقو أنكى با يشتري فلاشتريه بمكة كسياء مكة ثم ليخرجوا إلى حل, إلى حل ka hudda shi zuwa wajen harami falis kuma ka koro shi ila makka su min hatu ka yanka fi nan menene akwai misalin har malamai ga Allah jin abubakar gumi yake kan misalan to yanzu wannan misala ta malikiya akan cewa sai an koro hadaya daga waje mutanen mai zami fatawa da malamai suka bada duka dabbobin da ake kaiwa mina ba ɗan nan mana kasa akai majalisar ta mina ba dabba take sanar duk kasa akai daga waje an ce wannan masu kawo 'yan kasuwa kamar zaman wakilanku ne haka aka kutu ba da kira zaman wakilan kamar duk da musan amerika magana da isar kanan ita hadiya sai an shigo da ita sai an shigo da ita daga waje ta shigo harami amma ba san harami yanka ba ne ba san harami yanka amma kan wancan akan wancan wancan fatawa da aka yi ne kan cewa duk dabun ashikawa ɗan wani bilin yanzu akwai kwarai tsari da suka baki musulunci mutane mutane kamar tana aiki tana cikin aikin da banka islamiyyar take yi na cewa ɗaya cikin yanwa na mai tambayar ma a bana ne cikin aiki ma da yake yana aikin da yi cewa bankin musulunci tana zuwa ta siyo dabbobi a waje shanu raƙuma take take saya ko ta kawo kuma akwai masu kawowa su koro su kawo nan ne za su kawo sai ta saya in ta saya tana da tana da wannan wani sai da nata ne ba wasu wace ba su wace ba baki musulunci ce baki islamic ce take saya ita take saya in ta saya kuma ku sai da muku take to tana takarda take bada takarda kowane dabba kaza rago ga na ɗari biyu ga na ɗari uku ga na ɗari bakwai kaza amma kuma kategori ka akwai wanda zaka ce a yanka a nan araba akwai cikin zaka saya ka saya ne amma a yanka aikawa wasu a waje kudin da daban-daban ne kudin karamin rago kai rago da babban saniya da rakumi gashin da hawa ne ka zo ka biya ba ruwan su kurin su sai da suke ka bani hanya ce ta kasuwa banki sun ce banki ce ta kasuwa ta samu kudi kuma ta hanya kyakkyawa sai da cikin aikin suke banki musulunci a lokacin aikin haji kusan ɗaukar ma'aikata kwarai suna samun alheri wanda aikin da suke kenan kuma kasuwa ce kwarai mai gwabi to kenan yanzu aka aka kenan wannan magana ba mai yanzu tunda akwai masu kawai kenan ba da matsala sai ka sai ka yanka yanka can yanzu dai a takaice wannan babu ya kare na wanda hadala wanda ya je mai iyalan shi kayan tsafin ifada ga fikin da Imam Malik rahimahullah yayi cewa in ma'ana ka je wajen iyalanka kayan tsafin ifada abinda Imam Malik ya zaba cikin manganu cewa za ka yi umara kuma ka yi hadaya shi kenan wannan amma idan ka mance ko mace ya ce kai sai ka je gida ba ka yi tsawafin ifada ba in ka dawo kai babu komi kanka amma inda ka je ka je wajen iyalanka shi ne ɗora maka umara da hadaya wallawa ala kuma ce dai muna cikin motsa ta imam malik kenan kan fiƙi ta imam malik rahimahullah yanzu da aka yi magana hadaya hadaya hadaya muke cewa me hadaya me da da me ake hadaya shi shi mustasir min hadi abin da ya sauƙaƙa amma bin sauƙa ce daga cikin hadaya wadda ake yanka sai imam malika ruwaya ya ce haddathani yahya an malik an ja'far bin muhammad an abi an ali bin abi talib ka kana yaqul mustasir min al-hadi shatun da ake maganar abin da su ƙoƙa na hadaya kenan ƙarancin shi ƙaramar dabba shatun rago timkiya akuya ɗan akuya su ne shatun su ne masakar kenan nan ya kusa ta kenan ita rago ya yi timkiya ta yi ɗan akuya ya yi akuya ta yi a wannan labari duk da mas'alar hadisin yana da rauni wajen ɓangaren isanadi amma na gaba na ibn abbas yana da inganci din dai matsala guda ce ta maye ake ni masasamin hadame an kayan kaya yi kurin shi musu sun doka eh bangaren sanar da musan dai bangaren ruwaya wacan ta farko amma da masalar shine hadisin gaba yace wa haddathani an malik annahu balaghahu anna abdullah bin abbas kana yaqul mastaysara min alhadith shatun abdullah bin abbas ya ce abinda ake ni abinda sauka na hadaya shatun ne kuran ke wanda ya hadaya yayi wannan me za ka kamar me dalilin kawo wani magana dan akwai masu ganin cewa a a karamar dabba he babba he babba he raƙumi ko wanda sai to shi zai kawo kana da yanzu imam ya kama kamar dogara shatun tai sai qala malikun imam malik ke cewa wa dhalik ahabbu ma sami'tu ilayhi fi dhalik wannan magana ta hadaya ta yi ƙaramar dabba ta yi malaka ce shi ne abinda mafi kyawun abinda na ji kan wannan mas'ala kenan akwai masu ganin ba ta yi ba he babba amma ta manganu da shi wannan magana ta ce magana ya ce abinda ya kyawun abinda ya so cikin abinda ke ne zaɓa ta cewa shatokin ta yi kuma gaskiya iya da madogara ka kwara ko da na imam malik bai kawo ta hanya ba da nan imam malik ya kawo dalilai da yi wannan magana ya ce li'an Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙuli fi kitabi domin Allah mai girma da buwaya yana faɗa a cikin littashi yana cewa ya yi wallazi na amonu la ta ƙatulu sai da wa'antum hurum ya kuma su imani kakku kashe harauta kuna cikin harama ta aikin haji amma wa man qatalahu minkum muta'ammidan duk wanda ya kashe dabba ya harauta iya cikin aikin haji da gangan fajaza'u mithlu ma qatala min am zai bada sakamakon daidai abin da ya kashe na dabbobi ya hakun bihi da wa adalin minkum za a samu nan abin za a diba farauta ce za a diba irin abin da ya kashe za a ce daga abin da zai bada a dabbobi na gida na dabbobin gida tun daga rakumi zuwa saniya an ce su jimina sauransu da kuma dawa da yi da abin da aka za a diba abin da ya kashe ya ame hukumci ga abin da ya kamata ya bada na ce kira diba malamai masu hamatana masu hankali guda biyu su diba sai gaskiya kaza ya kamata ya bada ya har ma akwai wanda za a zo ma abin misali yanzu kamar zomo ko kurege an ta kawa da akuya kaga ne dai a lissahin zomo ya yi jika nawa ya yi muddi nawa haka za ya koma ga haka nan ko kurege ba ce kawa da sani kawa da akuya don ka kashe kurege to kenan wannan akwai kenan kamar wata ne to wannan magana da aka yi yace hadayan baligal ka'aba hadaya wanda za a kai ka'aba mun hadaya irin ta wannan abin da kai wajibi a kai ta ka'aba a yanka a cikin kayan abadan maka yace ko hadaya yace aka fara musakin ko ciyar da miskinai au adalu zalika siyama ko adadin ciyar da miskinan azumi wani mai matsala yanzu misali aka zo kurege ne ko zomo za a zo a yi lissahi kurege na wake kurege dai misali abinci muddin sa shinkawa ya yi kilo ya yi muddi nawa kudin shi aka ce wannan kuregen zai yi muddi goma kai kwada muddi goma ko sa'i goma baka sa'i goma ya ka azumi goma adadin abin da za ce miskini ana ne miskinin da za a diba wannan kudin shi zai ce miskinawa in mutum goma zai ciye dabban a nan ba a ta a kurin ya ka azumi a da mutane kaga akwai halakwa idan yadda a bada abincin ya daɗe ya sauki kenan in ma a diba miskini nawa za ka ciye kama ta wani abin da kashe karami bai kai akwai ko dabba bai kai dabba babba dai kenan za a diba wani malaman za su maka hukumcin me gaskiya abin da kamata wannan dabba da kashe me kimanta imma ba da abinci adadin mutanen da za ta ce wannan dabba ko koyi azumi adadin mutanen to sai ce famin ma ya hukumbi filhade shatun malata kenan cikin abin da ake hukumci kan wannan a cikin abin da ake ma kenan ya kaca hukumci akan hadaya shatun ce an hadaya ce wakar sama Allah hadaya Allah bata suna hadaya وذلك الاختلاف فيه wannan ba sabani Allah ya kirayi kenan hadaya da ya kirayi ya kirayi me yake cewa ya kirayi da yake cewa Allah ya mata sunan hadaya duk da kowa sai ana kiran shatun an hadaya da ta tana sunan hadaya kenan shatun kenan ta ma kenan hadaya ce ya so so so kuma magana shatun kurun ta tunda kowa san cewa ba sabani cewa shatun ana hadaya da raƙumi kai ana wannan rago ko tumkiya akwai suna hadaya ita da kowa hadaya ce kenan kurin ta yi in ya ba da arambar dabba ta yi ya ce wa kaifa shakku adon fi zalaka ya ce me abin kenan za a yi shakka kan zaman ha a samu shakka a ce a yi karamar dabba ba ta yi ba ta saɓani ba wani ga shakka kan shi ya ce kullu shi na ya bulugul anakun fi bai fi bi ba'irin aw baqara fal hukmu fi bi shatin da abin da bai kai ba raƙumi ko saniya na dabbobi sai kasa da raƙumi ko saniya za mu yi hukunci da karamar dabba inna lillahi wa inna ilaihi na'am kenan imam malik rahimahullah ke bayanin cewa duk abin da za a yi hukunci wajen abin da mutum ya taba na hadaya duk abin da ya yi kasa da raƙumi ko saniya ana mai hukunci da ƙaramar dabba wa ma la yabilu an yahkuma fi bishatin ko kafatun siyam na auta amsakin duk abin da kuma bai kai ba matsayin ƙaramar dabba to shi kuma za a yi hukunci da azumi zai yi ko ciyar da miskinai zai ya kuma kiyasan adadin abu wa haddathani an malik an nafi anna abdullah bin umar kana yaqul mastaysar min hadi badanatun aw baqara kai shi kuma magana kenan shi abdullah bin umar da ke cewa abinda ya sauka ga dakata na hadaya shine yace taguwa raƙumi ko saniya to nan imam malik kauna ruwaya kin imam malik na an ce ahlul hajji masu jidda masu hali inda hali kin ba in karin hadaya gaba da rakuni ko saniya ba matsala bace ba amma ba cewa ka ce bai yiwa bane ba ko ce bai saba dan ya ce ai da bazanan ko baka ce wancan bata yi ba wannan tabbas wancan ta yi wannan ibnu umar ya bada ya bada fatawa ga musulman hadi bakara ya ce kun da da narta saniya da rakumi ba dan ba cewa ba wancan bace bata yi ba har bace bata yi ba shi dai ya kawo ga abin da ake ni hadaya kuma sauna abu da duka mun hadaya ne a takaice da raƙumi da saniya da rago turkiya akwai kafuwa duka hadaya ce illa gwalgwadon ladan gwalgwadon abinka illa akan mas'ala inda ake kayyadewa raƙumi ko saniya ko rago ko turkiya inda yake bangaren farauta magana magana bangaren hadaya ne ba matsala kowanne kai ina iya aikin haji ta mutu in yanka raƙumi muna kama da kudin goma annabi ɗari yanka an cewa ɗari annabi yanka da hannun shi soke sun da uku sai tana ali soke sauran wannan babu matsala ka yanke kono tun da karamar dabba wannan ɓangaren ta mutu'i amma ɓangaren aikin marauta ce ɓarin dole a diba abin da kashi kuram raƙumi ne irin za a cikin tare irin za a cikin a za a kura raƙumin daji ko akwai irin su jimina sauransu to wannan malamai zai zama a nan da za a yanka maka daidai ɓannar da kai faran amma ɓangaren hadaya aka wannan sun ƙaramin dabba an sama an kayan da hadaya ta yi kurin sai kuma na ruwa ta inganta zuwa ga abdullahi bin murshima wa haddathani an malik an abdullahi bin abi bakar anna mawlad li amara bint abdurrahman yuqalu laha ruqayya akhbaratu anna kharajat ma amrat bint abdurrahman ila makkah فقالت قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك من قصان فقلت لا فقالت فلتمسيه فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النار ذبحت شاة abin da ke wannan ruwaya da imam malik ya kawo sai ya mutu gara ya ƙara hujjar shi ta shatan tana yi akan maganar hadaya amara wanda ruqayya daya cikin an ce bayi ran ba baiwa bara an tatta ta ta'amar ta me aka ce abdurrahman me aka ce ta'amara da suna ruqayya da san baiwa ta ta ta ta ce sun huta ana harta ma amara binta abdurrahman ta huta da amurta binta abdurrahman ita rukayya sun huta zuwa maka aikin hajji qalat in ji rukayya take cewa fa dakhalat amatu makka yawm tarwiya amara kirbo gidanta ta shigo makka ranar takwas ga wata shin yawm tarwiya ranar zuwa mina in ji rukayya take cewa ana ma'a duk ina tare da amara fa tafat ta yi tawafinta kenan aka ce ta yi tsawafi dai aka samu mutumin in yazo in yazo aikin haji ta yi tsawafi ake yin umara wa bin safa wal marwa ta sa'i safa da marwa ثم دخلت صفة المسجد تشقى وتا صفة كما تقول algadawa dan wani da ake waye da ake ake ba masallaci bane ba a je masallaci a wurin wurin kwana suffa za ta zamu ce wata runwara mu ce a cikin ta masallaci ta shiga wannan dan kewayen da ta shiga dan faqalat sai ita ita amara ta ce ma ruqayya amma ake min qisan kina da almakashi almakashi ba na abin almakashi almakasan mana almakashi abin abin abin sai kina da abin almakashi abinci da tashi na ce mata a'a faƙala sai amara ta ce mini fartimsi ki je ki nemo shi farta masu na je na nemo wannan abin almakashin abin cire gashi cire gashi faji itubi na zo hatta ji itubi na zo mata da wannan abin cire gashi fa aka zat min kurunar asiya ta gama kan gashinta da kauna kitso ta gama kan na kamun da ke da kitso sai ta gama sai ta cire sama irin da mata suke yi wannan falon maka ne mu na'ar zafa ta shata a ranar sallar layya sallah ta layya ta yanka karamar dabba na menene kenan amara ta yi ta matu'i da ta zo ta sa idan ta abinta kenan ta warware irin ne da aka san mutum aiki ta mun umara an ka zo kai tawafi kai sa ayi kai kai sai ta shi kenan kare kenan ta yi umara kuma ta yi haji amma me ya ƙarshe ta yanka ƙaramar dabba kan bacin hadiyarta shi ne abin da mamarikin zai ce kawo illa ɓangaren sanadi hadisun da ifi ne kuma makatowa ne sai nan za mu tashi jami'ul haji abin da yake da alaƙa nan ba ta an ka matsala ba zai ɗauka matsaloli da dama manan ya kama matsaloli da suke da alaƙa da hadaya a wuri guda ba kan abin da ya take da alaƙa ya ɗauko su masaloli wanda suke alaƙa da hadaya a wannan babi ya ce haddasani yahaya an malik an sadaqata bin yasar al-makki anna rajulan min ahli al-yaman ja'a ila abdullah bin umar wa qad dhafara ra'sahu fa qala ya aba abdurrahman inni qadimtu bi umaratin mufrada فقال له عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن فقال اليماني أنا كان ذلك فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطعر من رأسك وهد فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إليه من أن أقتله أنا وأنا مسألة ابن لي وكانا wani ɗaya cikin mutanen yaman ya san abdullahi bin umar ya zo ya yi kitso kasan hata namiji mai gashi babalai ya kamu inda ya kama a tubka a tubka annan ma yana yi a tubka a yi kamu ya kace kama mata ana yi ya tubka gashin shi wannan bawan allah tambaya ta kawo shi ya ce ya ba abdurrahman alkunya kin ta abdullahi bin umar ya ba abdurrahman inni ajimtu bi umara nazo da umara kasan sura sura magabata don ka kasan musa girma a ce gahata malam ko ya shek ya kaza su magabata sahabbai girma mutum ka cewa baban wani shine girma ta asalin musulunci wato annabi sahabbai a girma mutum a ce baban wani shine girmamawa shine girma mutum baban wani ta ta kai baka dama a ce maka baban wani nabi sama aisha umma abdullahi da bata da lokacin da bata da suka yi alkunya ba su da tsiya saboda shi ne kalmar ta girma a ce baban wani to ya ce abu abdurrahman in ni kadimtu ma ubi umara mafrada na zo da umara kaɗai ne niyya kenan bai yi kirani ba kuma bi kai mana kuma bai firadi ba umara kun yi roko sai abdullahi bin umara ya ce mishi laukuntu ma'ak aw sa'altani la amartuk an tuqrin inda ina tare da kai lokacin da ka ɗauko niyya ko ko da ka tambaye ni kayan ka ɗauko da na maka umarnin ka yi kirani da gama haji da umara ya ce sai ma ne ya mutum ya maki ya ce abdullahi ita ƙarƙarin zalik bayan ƙare na zo da ƙare na zo na wadda na ƙare na hace ya tsawafin shi ya za'ayi ya kuma shi ya ƙare ta kama magana cewa da na kaza an ƙare wannan abin da ke tuni ya kare an rage an kare yanzu alƙalmi ya bushe yanzu me ne zaka ce mini ya ce abdullahi bin umar ya ce mishi yanzu abin da za a yi khud ma ta tsara min marasik kenan gashi nan ya gama ya sese kenan ka girbe ka sassaye sama saman gashinka kenan sama kenan ka yi sese sama sama kenan ya sese gashi lana an ce an ce nan maganar sese da ake yi ba a kama wuri guda don akwai masu yawa suna gehe wurin wasu a yi haji haji haji kuma girbi wuri daya wuri daya bai sai gaba daya ake sesewa bai halitta ga mutum a girbice maka rabin gashin kai a ce kayi ta hallu na umara a'a sai gashin gaba daya ake sesewa duk abin da yake sama sama a ba a wuri guda faƙala abdullahi bin umar da ya gaya mai haka ya ce tuni ya ce kun ka ɗauke mana ka cire gashin ka sama sama ya ce sai wahadu ka yi hadaya tun da kenan ya yi tabbatu kenan ko to jin haka akwai wata a nan ita kuma el iraq faƙaƙi imaratu min ahli iraq wata mace daga cikin mutanen iraq ita ce ma hadiyu ya ba to ta hadaya ka ce ba da hadaya me hadaya ta shi na suka mata filistin me zai ba da hadaya kambacin wannan umara da ya kuma ya yi haji ya ce hadiyu abin da yake na hadaya shi ba ta ce ita waga hadaye ita tunanin hadaye me hadaye ba a sa abin da yake ba menene na hadaye zai sai abdullahi bin ce mata laulam ajini ne abin da zan kan hadaya ko da ban samu komi ba illa shatan illa sai idan ka he karamar dabba ta samu zan yanka ta idan karamar dabba la kana ahabba illa min ana so ya hiye mini da in azumi na kwana uku a maka an koma gida a yi bakwai ko azumi goma kenan na kama ganin na so ka maka akwai masu kenan ana yi da shatin ya ce kuma da ya yi hade da shatin ta hiye mai da ya azumin kwana goma nan da kaga akwai masu cewa yin tamattu'i kuma da masu shatin ta isa a wajen hadaya kuma ruwa ta inganta zuwa ga labarin ya ce a nani وحدثني عن مالك عن نافي أن عبد الله بن عمر كان يقول المرأة المحرمة إذا حلت لم تمتشك حتى تأخذ من قرون رأسها وإن كان لها حدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر عليها مجنر يتي إذا ما جاء أيتم حج in ta warware mana daga umararta katta tsihe gashi ta shiga gyara gashi hatta ta akuzu min ƙurunar asiya sai ta gama kan ta girce sun shiga ganin gashinta wanka na lahadi in kuma tana da hadaya wadda kenan za ta yi umara za ta haji bayan umara lam ta akuzu shay'in shari'a shay'in hatta tana hadaya in tana da hadaya sai ta bar hadayarta har sai ta ya ta ce ba ta taba taba gashin ta ma inda hadaya ta zo ka ta taba gashin ta har sai ta yanke hadaya kenan ke zata kenan da kenan za ta gama haji da umara kenan ba tare ta yanke ba na ta tana iya bari har sai ta yanke dabba ta hadaya sai ta aski guda ba tare ba ta yi a lokacin tsare tawafin ta ba ta sa yin ta ba ran da ruwaya shi mata inganta zuwa ga Abdullah bin Umar yace wa haddathani Malik annahu sami'a ba'da al-ilm yaqul لا يشترك الرجل ومرأته في بدنة في بدنة واحدة لينهر كل منهما بدنة بدنة na abin da yake so kawo malaka ce ya samu labari wajen daga cikin malamai cewa bai yiwa da kai da matar koyon misali taguwa ko saniya ba a tarayya sai dai ce kowa ya yanka tashi kowa ya yanka taguwa guda guda wannan haka malaka ta samu labari wannan gaskiyar magana akwai nasi buhari hatar musulun ko cikin sai musulun annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai damar gama mutum bakwai ga raƙumi ko saniya wata ruwaya buhari musulun ya kawo ya ba da dama ma ga sahabbai sun yanka mutum goma raƙumi saniya mutum bakwai wani kuma cikin tabbatar su mata tabbata su da ɓangar mazhabar shafi'a da wasu kawo ta a malikiya amma sai kowa yanka na shi kaga duk da sai tabbata kowa bane mai sauki kaga nan irin da abun sa matsala ta wajen kasa kudin hadaya maimakon mutum ta yaya azumi ta kana da dama magana mun goma ko mu ko mu bakwai mu sai saniya mu yanka hadiya mu ce ko mu goma ya halitta mu gama kuɗi mu sai raƙumi kuma da hadiya muka yi misali mun je ba mu da hali maimakon rago ya tsada ba kai mu kuɗi sai rago kowa bai sai rago ya gama kuɗi ya ku sai da ku bakwai ya ku sai saniya guda ta muku hadiya ku goma ku je ku sai da raƙumi guda ya muku hadiya a wannan hanyar ta sauki kuma tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da haka rashin imam Malik bai da ruwaya amma ruwa ta tabbata ingantatta ce annabi ya tabbatar haka yace wasu ila malikun amman ba'atha ma'ahu bi hadin yanharu hajj هو مهم بعمرة هل ينحره إذا هل أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج na cewa ilu huwa min umarati na abin da ke magana mutum ne ya zo da hadaya zai umara ya samu tuɗi kenan shin zai yanka hadaya shi bayan ƙare umara ko kuwa sai bayan ƙare aikin haji malaka ce abin da zai yi bai yanka hadaya ko da ka zo da hadaya sai bayan ka ƙare aikin haji a bayan kenan a rasar lallai ya ka yanka ta maka umara da kai ta mutu'i da hajinka wannan dabba guda hadaya ta yi gurin قال مالك والذي يحكم عليه بالحدي في قتل السيد أو يجب عليه حد في غير ذلك فإن هديه لا يكون إلا بمكة نعم مسألة مالك يسوكاو وندي إيه وروتا sai aka mai hukumci zai ba da dabba kaza dalilin farauta da ya yi to ita wannan dabba da aka ce zai ba da dole he a makka za a yanka ta dole sai a makka za a yanka ta da akwai bambancin irin misali wanda musamman a nasara wanda aka tsare na maza a gaba wanda ya zo ake hanyar da hadaya aka tsare shi ko da na iya yankawa ta kama amma hadaya irin wannan ta talahi dole ne an kata makka amma wata ba ita ba ana kita waje ana yanka ta a waje magana kenan malika ce dole irin hadaya ta sakamakon farauta tunda a nan ne harami kai farauta dole sai an kawo ta makka da ya ce ƙala Allah tabaraka wa ta'ala hadayan baliga da ka'aba hadaya wanda za a kai ta sai ta je ka'aba kenan wa amma ma udila bihi la hadiyu min as-siyami aw sadaqa fa inna dhalik yakunu bi ghayri makka haythu haythu ahabba sahibu an yaf'alahu fa'alahu nan baka da abin da ka yi harautar ba dabba ba ce bayan ka bane amma kiyasi wannan dabba za ta ce misali ce miskini goma ko kuwa azumi goma to in azumi ne aka ma kiyasi ko sadaka ba kiyasi ita wannan da azumi da sadaka ba a cewa sai an kai sadaka makka araba ana iya ba sadaka a duk inda kake azumin kana iya shi duk inda ka so shi imam malik ya a wannan wurin kenan azumi a ko ina kake kana iya yi وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن يعقوب بن خالد المخزومي عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر انه اخبره انه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينه فمروا على حسين بن علي وهو مريض بسقيا نعم ابن ده yake so ya bada labari shi Abu Asma maulaki Abdullah bin Ja'far yace suna tare da Abdullah bin Ja'far فخرج معه من المدينة تو daga Madina za su aiki haji kenan famaru ala Hussein bin Ali sai suka isko Hussein bin Sayyidina Ali Hussein da kashi sai suka isko shi a hanyar Makka daga Madina za shi Makka amma huwa muridun ba shi da lahiya akan haji kuma san kenan Abdullahi Jafar kamar zama an ce ku zai gidi ne suna iya mazabi dan Jafar da dan Sayyidina Ali sai anan فقام علي عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر يتسيا وجه حسين انا سنوري اسوق يا كان hanya makka ne daga madina sai shi abdullahi bin ja'far sai tsaya a wajen husayn yana jiye shi hatta idza khafa al-fawat to ga yaji ma iya je bai warke ba sai yaji tsoron ka aje ayi biyo mana a rasa haji ta huce yace kharaja wa ba'atha ila ali bin abi talib wa asma bint umais wa huma bil madina sai yaje sai aika ya huto kenan zai bar bin aji sai ya biya mu sai aika ma shi mai aka ce sai da ra'ali da asma bintu umayyas sama an san kisa kenan washi kenan ko asma bintu umayyas ya aika musu kenan shi da abdullahi bin jafar ya kama kenan ali da asma ya aika musu ga halin da usaini ke ciki faqadima ali da ali da da asma ko abdullahi bin jafar suka isko Hussein a inda yake jiya ta summa inna Husainan ashara ila ra'si fa amara Ali bi ra'si sai gwada kamar kashi ya mai ciwo yana matsala haka sai anan Ali fa amara Ali bi ra'si fa halaq sai Ali yasa aka kawo abin askewa aka aske ka summa na saka amri bi suqya anan inda yake anan aka yanka mai aka mai hadaya don ai ba a aske gashi ba a aske yana cikin wurin ko in kai za ka yi hadaya to a nan ita kaban hadaya da anan aka yanka ta ba ce ba sai an kai maka anan aka yanka hadaya ta aski da aka ma Hussein ya ce fadahara anhu ba'iran ya yanka mai raƙumi kambacin aski da aka ma Hussein قال يحيى بن سعيد نعم فقيه امام مالك انا كان maka magana cewa hadaya irin ta da za a ce dole ga amma wadda ba ita ba ana iya yankawa a kowane shine malaman magana eh ta farauta ce da kai harami shine dole sai aika can amma wadda ba ita ba ana iya ana iya yanka ta koina da nan gashi anan sai da na Ali ya yanka ma Hussein hadaya ta aski da aka mishi قال يا بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره ذلك الى مكه انا قارن بياني ne a wannan bulagun Hussein ya wuce tare Usman bin Affan ne ta sun wuce Usman bin Affan idan mun sai aka bar shi anan su suka wuce suka bar shi anan almuhimmi dai nan kashin babe wurin cewa hadaya in ta jaza'u ce farauta kai dole sai a maka amma hadaya da ba ita ba a ko ina aka kama ana iya yankawa Allahu a'lam kaga ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته